السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيغ وتربيه وجماد الأولى hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha nawa ne ma sha shida da watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi wato alfawzul azim wal kufranul mubin muna fata Allah ya samu daga cikin waɗanda za su samu fawzul azim Allah ya kare mu daga waɗanda za su shiga cikin kufranul mubin mannihi wa karamihi innahu wali zalika wal qadir alayhi al mabahas na nawa zamu yi na goma ko المبحث العاشر وتزامي مغنى أبنى أنشين تهية أهل الجنة وتهية أهل النار وتيدهن الجنة في جيسوة على هرة ليدكم أن متكي جيسوة الله كريم الله كسامة متكين أن متى yan aljanna suna da gaisuwa yadda za su yi ma junansu gaisuwa ta jin daɗi gaisuwa ta murna kamar yadda su kuma 'yan wuta su ma suna da irin ta ta muni na rashin jin daɗi awwalan shine tahiyatu ahlil janna gaiso yan aljanna qala Allah ta'ala innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani sannan kuma suka yi ayyuka na ƙwarai yahdihim rabbuhum bi imanihim Allah tabaraka wa ta'ala yana shiryar da su ta dalilin imanin su za a ba su wata babbar kyauta da babbar baiwa za su shiga aljanna tajri min tahtihim al-anhar wadda koramu suna gudana ta karkashin aljannan nan fi jannatin na'im a cikin aljannoni na ni'ima al-anhar innan an fade su kala kala na ruwa ne na nono na zuma na giya duka abubuwan da dai za a ce yau mutum zai ji daɗi to suna tafiya kuma duk inda mutum yake da'awahum fiha abinda suke faɗi a ciki in suna neman a ba su wani abu duk lokacin da suke son wani abu a ba su subhanaka allahumma abinda suke cewa kenan sai subhanaka allahumma saboda haka sai a kawo musu duk abinda suke so idan suna so waɗannan ma'aikatan da aka ce an hore musu yara na cikin aljanna su bayyana gaban su da abubuwan da suke so to cewa suke subhanaka allahumma sai kawai su bayyana gare su kuma in ba ku manta ba lokacin da muka karanta aljannatu darul abrar wa tariqul muwassal ilayha cewa akai talakan aljanna to shi yake da ma'aikata dubu goma yara waɗanda za su rike masa hidima shi ko goga babba wanda Allah ya ba shi matsayin can sama to suna da dubu tamanin masu masa aiki ne waɗannan kawai hidima kawai za su musu mutum dubu tamanin ma'aikata dubu tamanin wannan hidima kawai za su rike masu hidima kuma duk lokacin da aka faɗi wannan kalma aka ce subhanaka allahumma za su bayyana tare za su bayyana gaban mutum sai dai abin da mutum yake so kawai shine wannan wa tahiyyatuhum fiha salam ai wannan kadan ma aka faɗi shi yasa lokacin da aka zo Abdullahi bin Mas'ud yana bada labarin aljanna ga Ubay bin Ka'ab da aka bada labari aka bada labari aka ce wannan na kananan ne sai Umar ya tambaya ce to su manyan fa in an ce kanana ke da irin wannan shiri da aka yi to manyan ba aka ce a wannan manya ai na su ba su ba su da Allah ya yi gidan sai kawai ya kulle gidan ya ce babu wani mala'ika na kusa da ya san me ke ciki haka nan babu wani annabi kuma mu shi ma na kusa da ya san abin da ake ciki sai dai ita aljannan da aka ce mata ya aljanna yi kirari ke faɗi kanki ta ce qad aflaha almu'minun mu'mine sun rabauta kawai wani wurin har sai da take a wancan suka ce Allahumma adkhilhum fiyya ya Allah ka sanya mu'minan nan ciki na kawai saboda girma abin ya wuce na fauka ta saboda jinsan sai aka ce kawai inda za a gane dan alamanta fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wa khatara ala qalbi bashar saboda haka ciki fiha ma la ainun ra'at kawai a ciki akwai abin da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunne bai taba jin labari ba wala khatara ala qalbi bashar ko a zuciya ma mutum bai taba saka abin ba ma kai tunanin abin ma bai zo mutum ba saboda haka shi haka suke wa tahiyyatuhum fiha salam sannan kuma gaisuwar da suke yi a ciki kun gani salamun suke cewa saboda haka shi ne gaisuwar su wa akhiru da'awahum sannan karshe kuma in sun gamsu da abin da suke so bayan an ba su abubuwa waɗanda suke so sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talibai wannan shine karshen magana saboda haka shine aikin da yan aljanna suke na tasbihi ko tahmidi ko wani abu mai kama da wannan saboda haka suna yin tasbihi kamar yadda muka karanta ranar nan kamar yadda suke lumfashi suna yin tasbihi haka nan wannan an yi haka ne don su ƙara jin daɗi ba dan ana so su rika yin wata bauta da za a ba da lada ba ranar ya fito wa qala ta'ala alladhina alladhina yufuna bi ahdi Allah su mu'mine ana sifanta su su ne waɗanda suke cika alkawarin da suka yi ba Allah tabaraka wa ta'ala wala yanquduna al-misa ba sa warware alkawari wanda aka yi da su suka yi aka yi rantsuwa alkawari na gaskiya walladhina yasluna ma amara Allah bihi an yusal su mu'minai su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ya ce a sadar na abubuwa irin na zumunci da abubuwa na shari'a wa yakhshawna rabbahum sannan kuma suna tsoron ubangijinsu tabaraka wa ta'ala kullun suna nan بين الخوف والرجاء يخافونه ويرجونه سنا tsoro kuma suna fata ويخافون سوء الحساب suna tsoron mummunan sakamako ranar hisabi ranar da za a yi hisabi suna tsoro kada a je a ba su littafi ta hannun dama ta hannun hagu abuwan suna tsoro kada a ba su littafi ta hannun hagu Allah ka tsare mu Allah ka saba mu daga cikin yan hannun hagu dan tsarkin sunayenka wanda ya shiga cikin hannun hagun nan aka ba shi littafin ta hannu abu ya shiga uku domin zai zo a ce ma a ba shi littafin ya karɓa ma ba zai iya ba sai an kama shi da ƙarfi an lankwasa hannun shi an burma ya ansa ta baya sannan za a ba shi za a zai karɓa da tsiya sannan bayan ya karɓan kuma ya rika yawo yana ta ba amma ba shi ba saboda ya san sakamakon ba kyau ya laita ni lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya haka zai rika yawo yana cewa kai tona ni ba ma da littafi na ba ban ma san menene sakamakon abin da za a yi ba bayan an ba shi littafin yana nan sakamakon ne san bai da kyau su ne ashabul mash'ama idan aka ba su littafin nan ta hannun hagu da mutum ya ansa dama shi yasa aka ce wannan wurin guda uku su ne wurin da ba wanda ke tunawa da wani ummul mu'minina aisha radiyallahu anha aka ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi bayan ta yi kuka ya dora kafafun shi kanshi akan kafafun ta yaji hawayen da na zubowa bisa fuskar shi ya tashi ya bude ido ya ce ya Aisha me kike ma kuka ta ce kuka kiyama ta ce ta tana da lahira ita ke jin tsoro wai ku jama'a annabawa za ku tuna da iyalanku kuwa a ran nan ya ce ai wuri uku ba wanda zai tuna da wani ya umar Aisha wuri uku ba wanda zai tuna da wani kin ga ranar da za a fito daga cikin kabari a tafi wancan filin wannan arafat yawmal qiyama a ranar kowa ta kai ce ke mutum bai ma iya kallon kai shi balle ya kalli na kusa da shi fa idza nutifa fi suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun idan aka riga aka yi busa cikin kafan nan ran aka tashi aka fito wala ansaba bainahum sannan babu maganar dangantaka ba wanda zai ce ya nemi wani nashi ko dan wani wala ya tasaalun ko tambaye juna ba ai a ga wani a ce ka ga wane wane mutum bai yi wa ai tambaya ba wala ya tasaalun ko tambaya ba ai man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun kawai wanda ma'aunan su suka yi nauyi ran nan su ne masu rabota wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunan su kuma suka koma babu nauyi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne suke asarar rayukansu fi jahannama khalidun za su dawoma cikin wuta har abada talfahu wujuhahum an-nar wuta na lahasan fuskokinsu wa hum fiha kalihun suna ciki ba abin da za su yi ba magana sai dai a tura mutane cikin mutum yayi mugi ba abin da zai yi kawai saboda haka sai dai ya shiru mutum ya ci bakin ciki na iyaka saboda haka a wannan lokacin da aka tashi nan ma magana to sannan na biyu lokacin da aka je za a raba littattafan nan wanda za a ba mutane littattafan su kowa ba shi littafin shi mutum yana jira ya ga littafin nan kuma littattafan nan kamar yadda muka karanta in muka manta ba cikin wancan littafin tasketun nan mamurun ne su ma suna tashi ne da umarnin Allah ba layi za a yi ba a jira sai an kawo a damƙa ma sai an kawo su littattafan ake ba umarni su taso kawai mutane sun zo to haka idan suka taso kowa inda aka umarce shi ya nufa wurin mai shi nan zai nufa in an ce ya dama ya dama in an ce ya hagu ya hagu ba jira ake ba yanzu yanzu fa za a fara yanzu za a gama ko a san matsayinsa ka duba yanzu a ce ko yan Najeriya a tara su a ce maka za a gama masa hisabi cikin awa shida ko awa sha biyu to amma duk duniyar nan za a tara tsakanin lokacin da za a yi bai ci tsakanin azar zuwa la'asar ba an gama kowa ya san matsayinsa yan aljanna sun san su yan aljanna ne yan wuta sun san su yan wuta ne a wannan tsayuwar da za a yi to da aka littattafan ma'amuru ne ana ba su umarni ne su ma shi littafin ya taso ya tsiru ka tsairani tsayir zai taso ne kamar yadda sun ke tashi haka littattafan za su taho na haka sai dai a yi ta walle walle da mutum in ya gana shi ya kawo zai nufi hagu ya ta walle walle kuma dole sai an hasa saboda haka shine nan ta abun nan ba fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u subura kaga me ka wara'a dhahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira haka zai fara yi ana ganin littafin nan ya taho ba ta inda aka sa wasu suka an saba mutum zai kama yi wuri biyu kenan a nan wurin ba wanda zai iya tambayan wani wanda ya sani na uku bayan an tafi hawan sirari aka ji aka shiga wannan masifar duhun duhun da tun da mutum yake bai taba tunanin wannan duhu ba cunkoson da tun da mutum yake tunani bai taba in kana so ka tuna da cunkoso ko ɗan kaɗan ne na duniya ka tuna ranar arba ko kuma ranar da aka baro arfa aka taho muzdalifa aka zo cikin muzdalifa aka zauna kai yawo fiye da awa ɗaya baka samu da za ka tsugunna ba ma sai ka tuno da kiyama malam zane aka zo muzdalifa in ka zo latti wurin da za ka tsugunna ma ba ka samu balle ka nemi wurin wai ka kwanta a ina za ka same sai ka yi kyakkyawar sa'a daga nan za ka tuna kuma kalli irin filin da suka fara da ka kalli irin makekin wurin da ke akwai wurin amma wallahi in kuka zo latti to sai dai kawai ka goma ce kare ka tsugunna kawai ka jira su ba ta yi kawai ku tashi ku sallah ku kama hanya amma wurin da za ka kwanta malam masifa ce shin fiɗar ka kana rike wani kuma dama shi ma dama shi ma ya sani ka zo ka ce mutum mu sai ya cin fiɗar ne ya ce a ai shi ya je can ya samu kwali to in ka zo wasu sun riga ka kan kwalin ma kwalin da aka yar mutane nawa ne za su yadda kwalin su kwali nawa ne ka ce ka ɗauko kwali wannan yan shimfiɗan in ka zo da ita wanda ake nan sai wanda ake naɗe wannan wallahi wani lokaci za ka rasa inda za ka sata ko kuma in kai sa'a ka jefa ta ku rigariye kai da wasu kana jefa ta ta mike ku rigariye da wani kana hawa yana ha naka wala rike da ai in ka ji kana wannan maganar malam baka abun nan bane akwai shekarar da na je a muzdalifan da aka zo malam da aka cika kan titi muka hau muka hau kan titi ma muka kwanta wasu da suka zo yan yan yan Iran suka zo suka roke mu da Allah wani ya roke mu yace da Allah shi ma mu ba ma ma ji abin da ke tsaya ce ha na ce mai ha ce ha wallahi na gama ya fadi wurin ya kwanta dan kun shi na so su ja shi ma su ce mai dan me zai zauna cikin baka ce dai ina shi ya samu wuri ya kwanta ce wallahi ba zai je ba kai da kafafu za ka za ku yi kana kafa kana kan titi rabi na na abun nan ba aka ce kawai kai mota aka ce kai nan ba irin su ba irin na nan ba ne in dai sun san mutane na nan ba su ba mu yi wa kace ya biyo titi ta ka kawo kake kan titi na gaya ma ga bala'in zafin rana in ka kwanta ka ji dau ka juya ka koma nan in ka ji dau ka juya nan in ka gaji ka tashi sannan kai haka kawai abin da ya sa ba ka damuwa ka san wani wanda ka zo ka san dalilin da ya sa ka baro gida shine kawai amma ma ka ba ranar wurin kwaltan ma in ka kwanta ba ta kwanto ta riga ta dau zafi malam daga nan za ka tuno lahira balle in kai sa'a tun da yanayin canza yake lokacin farin wata kuma ya taho ka ga kau shi kuma sa ka mura yake ka sha shi ka tashi baki muryar ka ba a ji in yanzu ne da corona ta ƙara samun shiga eh ka ci ba rufe kai ka rufe kai rago Allah ta yi eh aja to namiji shi yana rufe kai ne a can ba a rufe kai namiji bai rufe kai sanda ake muzdalifa ba a kai wurin rufe kai ba kula to ka tashi tafiya kai sai an ba daura daban ba maganar sa hula ba maganar ka kwanta ka kudundune in ka kudundune rago sai ka yi hadaya ai ba zai yi ba mata ne suke da wannan saukin amma kai namiji ai iyakarka nan waje yana nan waje duk wannan mayafin naka ya kanka na ɗaya jikin wuya kan nan na waje in ka kwanta kawai kai haka bisa kwanta kawai da kan nan in ka samu wata yan jika jikarka da ruwanka ciki da goranka in kai dabara shi ne da ya samu gora ya cika shi da ruwa da cika shi da ruwa da saure shi da saka shi cikin jika duk inda ka je ka aje shi ka ɗora kai bisa shi kenan na? shafi ka filo shi ne bacci bacci dai amma wala zari wata kwantar da take gasa kai na zaka ta wani to ba rufe kai ko bacci kake in ka rufe kai zaka ji ya tashi ya bude ma shi in ka fa rufe kai to in ba ka bara go to kaga ga farin watan nan ga sanyi ga wane ne in kai in ka tashi to nawa za ka ji in aka riga aka bar wannan wurin duk wanda ka kira ka sani sai ka ji ba murya ba baki ya zai ba magana ya riga murya ta tanye cikin wurin aiki in dai ka yi aiki sosai ka je maka dole sai ka ji jiki sai dai in kin yi kai kai kai irin yanda yan gayu ke yi masu kuɗi su je su zaman su su je arfa kawai daga nan su dawo su wuce jidda su zaman su su ji tsoron aikin nan ba sa yi wannan kuma kaga rabi da rabi suka yi aiki amma ba wannan ba wannan bane amma wanda zai yi da kyau sosai to dole ka juya ai kai ka san a ce maka hajjin mabrur a ce maka bai da sakamako sai aljanna ka san ko ba haka nan kawai za a samu hajjin mabrur ba ka budda kai abin da kai a ciki to kaga wannan shi zai tuna ba kiyama to kuma in ka koma gobe za ka ƙara ganin kiyaman kuma in gobe kuma aka tashi za ta fi jifa dan duwayen ka dai ba lokacin da zaka je ka ce ba da ba wani ya ce ku bari sai karfe kaza wani ya ce ku tafi da wuri to wasu ma sun shiryo da wurwurin wani ya ce ku bari sai karfe goma ta yi sannan rana ta fare wasu ba sa san rana yadda kai ma zaka daure wani ma zai daure to haka lokacin za a zo kuma ba kai saka hawa abun hawa ba to ina zaka da abun hawa ba hanya ba yadda za a yi ko in ka hawa abun hawa wanda ka za a kasa sai je dawo ma kai baka kai ba to daga nan ne za ka gane kiyama tun da tafiya kawai za ka ga ana ta yi malam rap rap rap dan ma su ne in damu ne nan ma mutuwa za ya hanya to su din ma ana yi kaɗan kaɗan amma irin matakan da suka ɗauka sun yi yaka abin da za su yi sauran kuma sai da ban ma Allah tun da za ka ga ana tafiyan nan ga cinkoso malam suna tsayawa tsakiya suna raba mutane inda suka ga sun cinkushe da yawa suna fesa maku ruwan sanyi ta sama ta ina ana tattesa ruwa wasu ma su yan tabarru'at ne su da kansu suke shiga su ma su taimaki jama'a su ta tattesa ma mutane ruwa inda suka ga an yi cinkoso su dan tada mutane kaɗan a samu a dan buɗa su rika fesa maku ruwa sannan su kuma ga hanyoyi ga hanyoyi daban-daban ga ruwa da aka yi ko ta ina in kana cikin tafiyar nan kafin ka kai ba ya ba ka ga ruwa ko to sannan kuma ga bayi ba irin nan bane kana cikin tafiyar nan zaka ga gake wayan maza sai ka tsaya ka shiga ka yi abin da zaka yi ka fito a ci gaba da tafiya sai Allah ya ka tsaya da abokin tafiya kan ba za ba daga nan kun bace ma juna ko kallo kai na minti ɗaya ka kalli wani wurin ba za ba abokin tafiya ka sai sauka ta hanya ta kafa kai ka bi ta sama baka sani ba ko da ku to duk wannan zai tuna ma kiyama saboda wannan tafiyar da wannan kishiruwan da wannan duk a kiyama ba ba wannan ba ruwa ba maganan bayi ba maganan komi ba maganan haka kawai za a tashi a ita tafiya ko da ruwa babu a can ba a rike fiye wata shi yasa aka ce za a tashi hufatan wannan uratan hurlan ba kaya ba takalma ba kaya ba shayi wani wurin aka ce buhman ba abinda mutum zai rike haka yake filin al ba abinda mutum zai riko shine haka buhman ba abinda mutum zai rike ko wata ƴan leda ta ruwa babu haka za a sha bala'i kishi ruwa sha bala'i rana a ita tafiya sai an kai can don an kai can aka taho aka gama wannan aka anshi kaya aka tafi hawan sirati daga nan ne abin nan ne to kuma siratin nan nan ne babban masifa tunda an gaya mana annabi ya kwatanta mana siratin nan yace siratin nan siriri ne bi ma'anar kalima baka ma kwatanta shi da lilo cewa suke kaman gashi gashin majama siriri sannan kaifi kuma ka kwatanta shi da mafi ni dai sai dai a ce kwatanta da da da da da wuka operation wannan ba reza ba ai wannan wukar ta operation ta fi reza kai ta fi reza kai wannan aumala ya baka zani wala wannan wukar da suke operation da ita ta fi reza kai masifaffan daban take na ba tam irin bala'in kaifin da aka yi mata na musamman ne wasu za su ce da kalsakalin takobi to ai wannan wukan malam kaifin abinda za a kwatanta ta da kaifin shi ni ba san shi ba wannan wukan da ke operation da ita dan tsora ta kawai za su sai ta bada ta ba ta tsayawa wani abun nan wannan wukan sai sa ba a ba aje ta kusa dan in yaro ya samu wannan kafin ka ce kwabo ya yanka da yawa ya yanka kai sai yanka wasu ba aje ta kusa kusa ko ya abun zuke ba ka za a hau ana hawa kowa yana wucewa gwargwadon yadda Allah ya kaddara masa gwargwadon aikinsa wasu za su wuce kaman walƙiya wasu mata akai kaman tunanin zu kamar yadda zuciya ke wuce a baka za su wuce kamar yadda ka san zuciya yanzu yanzu na sai ta tafi London ta dawo ta tafi Makka ta dawo kana zanne nan wani to wasu haka za su wuce dan in sun wuce ma sai sun tambaya sai ina wurin da aka ce za a tsallaka a ce ku riga kun wuce ku bi izinillah kun tsallaka wasu su wuce kaman walƙiya wasu su wuce kaman dokin da ya fi gudu wasu su wuce kaman gudun mutum wasu ko su zo za su wuce ma wani takawa farko fadawa farko sai dai kai ta jin rutututun mutane na ta zuba suna yi duk wanda ya fada ya san mu sai fada to haka za a yi ga duhu haske aiki shine haske in kana da aiki kana da haske in baka da aiki ba haske wasu za su zo da hasken su kaman farin wata wasu su taho ga sunan kaman fitilu wasu su zo kaman waltabin nan taurari wasu su taho kaman kaza wani shi hasken shi ma kaman hasken wannan ya fitilan akan yatsa yana kunnuwa yana daukewa yana kunnuwa in ya dauke shi kashe da ihu dan yana tunanin in tunda ya dauke in ya motsa gaba wuta haka zai yi to da aka sai ta ihu kowa gurgurda aikin sa haka zai wuce يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم ذلك هو الفوز العظيم وإنما بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور واليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير حتى أتتي سونا كقوة ده هسكين ده هسكين ننزع أتلك أكون هسكي أفي هنا فاتح الله تبارك وتعالى يتلك الدم ودنا شيني والذين صبروا ابتغاء وجه الله وجه ربهم ودن suka yi hakuri su mu'minan nan suka yi hakuri suka cije a nan duniya da wahala da tadi babu duka suka daure ba dan komai ba sai dan neman yarda ubangijin su tabaraka wa ta'ala wa aqamu salata sanan ma haka nan suka tsaya da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sannan kuma suka ciyar daga cikin dukiyoyinsu abinda Allah ya ba su cikin arzikin su suka ciyar a boye da bayyane wannan yana daga cikin sha'a'ir dole cikin addini mutum ya yi imani da Allah kuma Allah ya ba shi dukiya dole sai ya ciyar a boye da bayyane duk inda kaga kagan suka je tanka bayar wa yad'u wa yad'una bil hasanati sayyi'a sannan kuma sukan tunkuɗa miyagun ayyuka da kyawawa idan sun yi miyagun ayyuka marasa kyau sai su yi kokari su bi da kyawawan ayyuka a kansu ulaika lahum uqbat da waɗannan su ne suke da sakamako su ne suke da gida na ƙarshe wanda yake mai kyau mai sakamako mai kyau ina ne wurin jannatu adnin yadkhulunaha aljannoni ne na zama har abada na kololuwan nan inda in an shiga an shiga kenan har abada yadkhulunaha wanda za su shiga ciki man salaha min aba'ihim da waɗanda suka gyara suka yi ayyuka suka zama mutanen kirki suka yi imani suka yi aiki na kwarai da iyayensu wa azwajihim da abokan aurensu in maza ne da matansu in mata ne da mazajensu wa zurriyatihim da azuri'arsu haka za su shiga wannan gida wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku kuma suna shiga ta wurin su suna shiga wajejen su ta kowace kofa ta nan mala'iku su shigo su ne masu sallama ta nan mala'iku su shigo suna gaishe su duk inda suka shigo su ce salamun alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata gare ku saboda hakurin da kuka yi kai lalle kun ci ne kun yi ayyukan da ya cancanta saboda haka mu nemi ku murna amincin Allah ya tabbata gare ku ku nema ku bada madalla da irin wannan gida na karshe mai kyau saboda haka in wanda ya samu wannan ya samu babban rabo ya fito ko fayan bayi lil mu'min da haka ya kamata ya zama dole ya tantanta ga dukkan mu'mini haka nan mu'mina ma an yarghaba fi hadha alkhair alazim ya zama yana kwadayi yana fatan samun wannan alkhairi mai girma Allah ta samu daga cikin masu samun shi wa ila rabbika farghab zuwa ga ubangijinka tabaraka wa ta'ala kai kwadayi kai kwadayin samun wannan babban wuri wannan shi yasa za ku ga wasu malaman suka tafi cewa bayan kayi sallah kayi addu'o'inka na ciki kayi na ciki kayi na ciki kafin ka sallame bayan ka sallame kuma to yanzu ka ƙara tsayawa ka ƙara yin askar ka ƙara yin tasbihat ka ƙara yi ka ƙara yi ka nace ka cije wa ila rabbika farga fa idza faragta fansab idan ka gama ka nace a wurin wa ila rabbika farghab zuwa ga ubangijinka ka nuna kwadayi kai kwadayi wannan shine Nasiru Sa'di rahimahullah ta'ala ya fassara cikin littafin sa Tafsirul Karim Rahman fi tafsir kalamin mannan nan yayi magana yace cewa idan an yi sallar kafin ai sallar ka nace kafin ka sallame ka nace kai addu'a ta yi ka ta karshe ka nace kai asjada kai a ta yi ka ta karshe kai to bayan kuma ka gama ka zauna kai azkar kai kaza kai kaza kai sauran abun da aka ce ai bayan sallar nan ka nace kai tasbiha abubuwan da aka ce kai kai kada da ka sallame ka tashi kai wuf kai tafi kaman kana wani gaugawa ina za ka wannan shi ne saboda haka yana daga shi da wannan ibn qayyim ma ce waye in kai sallah kai addu'o'in ka a ciki kafin ka sallame kai azjada kai a cikin tahiyya kai kaza ka nace ka dai ka dage kai kai shikenan sai ka sallame daga sallah to ka gama wannan to zaman da zaka yi kuma ka ƙara yin waɗannan azkar din kai wasu addu'o'i kai su kuma wata ibada ce ita ma ta daban ka ware ka ƙare shi ne wani malami ne yake tambaya ke cewa yanzu da zaka tambayi mutum to wai shi wani lokaci ne ya ware inda yake ganawa da Allah ya addu'o'i ya azkar ya roki Allah ya dace bukatunsa ya roki bukatunsa wani ba lokacin da zai gaya ba yake da shi bai da shi kullum hidiman mutane mutane hidima su kawai wani ma an je sallah ce su sallah suka zo duniya a tsaye su a masallaci sallah suka zo wannan dai su ne gaisuwar yan aljanna muna fata Allah ya sa muna daga cikin yan aljanna saniyan tace wadda ba a so tahiyatu ahlin na gaisuwar su ko yan wuta irin yanda za su gaisa su ya tsakanin su qala Allah ta'ala fi tahiyati ahli an-nar Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi game da yadda su ɗan kuta suke gaisuwa qala dukhulu fi ummin qad khalat min qablikum haka za a ce masu su ɗan wuta in sun taho waɗannan sun taho waɗannan sun taho sai a ce to ku je ku haɗu ku je ku shiga cikin wasu al'ummomi waɗanda suka wuce gabanin ku ku shiga wuta ga tare min aljinn wal ins daga aljanu da mutane finnari ku shiga wuta wannan yake nuna da aljanu da mutane duk in sun yi imani da wannan ne aka ce waɗanda suka yi imani suka aiki na kwarai ko a can ne kuma za su shiga aljanna wanda suka yi ɓanna su ma za a zuwa shiga wuta tare da su kuma wannan shine wata akaliya wani ya tambaya ya ce wai ya tambayi wani malami ya ce mashi aljani shi ma zai ji zafin wuta shi ma aljani shi gashi an yi shi da wuta shi kuma sannan ya shiga wuta shi kuma ya ji zafi to ya ga yaro ne ba ma ta tunanin sai an kawo mai wasu wasu ayoyi ko da hadisai sai ya ce sai da ba yaro ya riga ya ce yanzu malam yanzu aljanu su ma in sun shiga wuta za su ji zafi bayan daga wuta aka yi su shi ne tambayar ka yace eh sai ya kife shi da mari yace malam ya kawo mari kuma yace an san tambayar ka kenan da kai na sai an san tambayar ka kenan yace wannan jikin ba jiki bane yace jiki ne kai malaka yace shi ma jiki ne to da na ɗau wannan jikin na tafka ba mari ka ji zafi ko baka ji zafi ba yace na ji zafi yace to su ma haka na na wata so Allah ba wata yace to yace to jiki da jiki ne yanzu ba jiki bane wannan ai jiki ne hannu na ba jiki bane ba da kasa aka yi mu ba asali da kasa aka yi mu kai ba shi ma haka da asali to yanzu ya kife shi da waje sai aka ka ji zafi ai jiki ne ya dauki ai da jikin ne na sa jikin nan mari jikin kuma jikin ya ji zafi haka ne to su ma ko da aka yi su daga wuta ma za su ji ta za su ma fi jin zafi za su ji zafi ma sosai ehe dai dai ko a kali ba to ai yasa ma ba kawo mai aya ba yaro ne aya za a kawo mai zai gane ne da aya ko ko mulhidi ina ka kawo mai aya zai gane ba zai gane ba mulhidi ba zai gane aya ba duk wannan shi yasa da na baku littafin nan nace ku karanta wanda Sheikh Wahid Abdul Salam Bali yayi al-muftakirat din shi aqliyat ne cewa aka yanzu kai dalibin ilimi ka san bangarorin guda biyu ka san wanda in kuna jayayya da shi zaka kawo mashi nusus ka kawo mai aya ko hadisi wannan shi da ma za ka ga zaka sa akwai wanda shi ba ruwan shi da aya ba ruwan shi da hadisi dan haka aqliyat zaka yi amfani da su ka nuna masa abun nan ba yace da yawa ibn al-qayyim ibn taymiya duk sai da ya nuna wannan abun nan ibn al-qayyim yana magana yake cewa ibn taymiya da ya tashi nuna wa mutane aibin ƙarya yace ƙarya da kake ganin ta nan har dabbobi ba sa san ba sa san ƙarya yace ka gani wata rana tururuwa ibn al-qayyim shike so ya gwada ya je tambayi ibn taymiya yace ya zo ya ga tururuwa ga wata fara ta mutu faran nan ta mutu sai tururuwa suka je suka gaya su yan wasu sai ya zo zai ɗauka ya ja ya ja ya ja ya kasa ɗauka da ya kasa ɗauka kawai sai ya koma ya kira ɗan uwansa suka zo su ɗauki tururuwan nan tare kafin ya kawo shi kuma sai ya ɗauke tururuwan suka zo suka dudduba ba su ga tururuwa ba suka zazzaga ba su ga tururuwa ba ya ci zagaye zagaye shi kuma wanda ya kira su ya ga bai ga tururuwan nan ba sai suka koma sai aje tururuwa bayan sun koma shi kin komawa ya tunda shi yana da yaƙini ya gani sai ki koma sai ƙara aje tururuwan nan fara kai nake so in ce ya ƙara aje fara ya dawo zai ƙara ɗauka ya kasa ya ƙara komawa ya kira su ya ƙara sai ƙara zuwa ya ƙara ɗaukiya suka koma haba mala a na uku da suka dawo suka zo suka tururuwan nan bai suka kama shi suka cicciz gashi kawai suka kashe shi shi mai kiran sunna sai shi dai tambayi malami sai ya ce ai har su suna da kalani suna da wani ban sai ne ne ba da hausa suna da ya sunan abun suna da jinsi ba jinsi ba suna da kungiya group group suna da group group suke da shi kaman bataliya bataliya ne su ma to suna da sojoji suna da sarki suna da shugaba suna da abun nan ba sa yadda da ƙarya su hukuncin su in wani ya ƙarya cikin su kashe shaki ya za su kashe wannan ɗayan da ya so uku ya dawo yana ce masu abun nan bane ya koma shi kuma abun ya ta damun shi kuma shi so yake gwada to tururuwa ba ta yadda da ƙarya ba balle mu ya fito sannan kuma wajen alfata ai wannan hannun karanta ma a hadisi amru bin maimun ko da aka yi magana ya ce ya ce kaga har dabbobi ba sa son zina dabba suna kyaman zina don haka ya kamata yan adam a ce su suka ya ce wata rana shi kafin yin musulunta ya je cikin wani rukuki can wajen wajen bilatisha mai namanta dai wajen yace ya je daji kawai sai ya ga wasu birai su biyu suna tafiya da miji da mata birin babba ya dan tsufa da mata shi suna tafiya sai suka je wani wuri suka shiga za su kwanta suka je su suka kwanta suna huta can babban birin nan ya fara bacci sai ya ga matan nan ta fito kawai ta tafi wannan yan matan ta ta fito ta tafi cikin wasu birai ta tafi a tsayawarta sai ta je ta gama abin da take ta dawo da ta dawo sai oga ya tashi ya fara sunsunata yana sunsunata yana ihu yana sunsunata yana wata kururuwa can malam ba zai gagare su zo da yawa suka yi ta hun hun hun hun na na su hun hun a ce yana gaya masu matan nan ta yi wani abu ne sau da aka da aka gama wannan hun hun hun yana nan tsaye yana kallon me za a yi sai ga sun yi cikin daji da gudu sun je sun kama wani biri sun zo da shi suka zo da shi suka kama wannan guda ɗaya matan nan suka je suka faro bawo wanda ya zauna kawai ya san bawo kalgo shi ke bawo to duk kuma in an batar da wanda aka batar shi ke nan da suka je suka tayo igiya a wajen wani abu mai igiya to nan ko an ce rama ko an ce su ba zazzari ba su sai dai kasuwan bacci da tattara bakin suka zai suka je suka bawo bawo suka faro suka samu kalgo suka faro suka faro bawo suka zo suka daddaura wannan birin nan da shi da shi da wannan matan nan suka koma suka ɗebo duwatsu suka dinga rafka ba sai da suka ga sun kai yace har shi ma tsaya ya gane kai wannan da aka yi ma wajen rama da ta suka kwakkwaɗe su sai da suka mutu yana nan sai gashi Allah ya kawo shi hijabi sannan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo ya ji wajen manzon Allah manzon Allah daga cikin makarimul akhlaq da abubuwan da annabi yake faɗi yana cewa ana umarta mu suna ana yana ba da umarni ai sallah ai zakka ai kaza a daina ba zina ba kaza ba kaza sai ya ji ya ba da labari ya ce ai ga shi ko abin da ya gani ashe zinan na aiki ne ce har dabbobi ba sa santa tsuntsaye ba sa so wannan dabbobi ba sa so amma da sai ga mutane sun zama kamar dabbobi dabba ba ta son zina shi yasa waɗannan biran suka kashe juna ya suka taru suka kashe waɗancan da suke zina matar biri ta je ta yi zina da wani hukuncin ta jefewa to ba ta san adam ba min babu aula har a ce ma wai mace wai ta zo ta je ta ce wai har ma wai mutane ma ba sa jin kunya wasu rika ba da labari wai mace ta zo za ta wuce kawai wani ya ɗauko nan ba wai ya miƙa mata aka wai ta aishi nan mai kawai ta je daga nan ta tare ɗakin samari su uku su mata su mata taron dangi kuma har tana iya faɗi ta wai ita ba da gangan bane ni na rasa menene ganganci a wannan zamanin da na kasa gane wai me ganganci wadda aka zo za ta wuce aka ɗauki namba a jikin waya a jikin takarda aka rubuta namba wai kamar yadda wata ce wai ta zo wucewa ne kawai wani ya mika mata namba a waya a takarda a rubuce ita kuma ta aji takardar nan wai tsautsayi sai ta je ta kira to da ta kira daga nan sai sai sai sai GSS din ta dauke ta gaba ɗaya ta kai ɗakin samari Allah sani ka ji wannan magana wai an gamu da ita a hanya bare za ta wuce kawai wani sai kawai da nan ba a rubuta ta kada kawai sai mata haka wuce ta ansa ita kuma abin tsotsayi wuce ta kira wai daga kiran nan nan shikenan sai ta ganta a ɗakin sai ta ganta a ɗakin samari har su uku su uku ne fa a ɗakin ita kadai kuma ita mata aure har tana da yaya biyu ta kare a ɗakin nan sai na kai kwana wajen nawa ana neman ta sannan ka gano ta a ɗakin samari ita ba ta je to je san da ka buga yanzu ta dauke ka ta kai ka garin haba bana sai ka rasa ma to menene kuma duk ƙaryen nan an tashi ƙarya wani lokaci a zuwa sai ma ka rasa to da irin ƙarya za a yi matar kirki ina ruwanta da dama tana tafiyo matar kirki ko ma ba wai nan ba aka baki ba aka samu namban masu haɗa namban nan ko masu kaza suka bugo mutum ya ji namban da bai sani ba zai iya ɗauka wata kila mutum ya ɗauka wata wani ce ko ta wasu ne nashi amma ka ɗauka sau ɗaya ka ji baka san mai namban nan ba me na ku ci gaba da magana har a kai ga irin wannan yarjejeniyar in ba da an rena mutane wayo ba to amma kuma duk abin da mutum ya yi dai za a daidai lahira in an yi gaskiya za a ga sakamakon gaskiya in an yi rashin gaskiya shi ma a fili yake da haka wannan shi ne abin da din su aka ce wannan to du su ƴan ƴan wuta za su shiga su da aljanu da mutane to su bari ku ji ba sallama suke ba kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da wata jama'a ta shiga sai ta tsine ma ɗan uwarta ta ce kuka Allah ya tsine maku ku kuka ja mana Allah ya tsine maku wannan in sun shiga sai Allah ya tsine maku waɗannan in sun shiga sai Allah ya tsine maku ba mai ma wani to kowa yana cikin masifa hatta idan taraku fiha jami'an har lokacin da suka shiga can ƙasa ƙasa suka haɗu gaba ɗaya qalat ukhrahum li ulahum sai ɗaya su ce ma wasu na farko wasu su ce ma wasu na farkon su kenan na ƙarshen sai su ce ba na farko wanda suka ja masu rabbana sai ya ubangiji ha ula ya adalluna ya Allah waɗannan su suka batar da mu kenan su ce suna zargin na farko ko na ƙarshe na zargin na farko idan iyaye ne ƴaƴansu na zargin su tunda iyaye suke jama ƴaƴa saboda haka adalluna fa ati azaban dhafan minan nar dan haka ya Allah ka ba su azaba linki na wuta wai a bambanta da su kenan a ba wanda suka batar da su linki na wuta qala li kullin da'fun yace kowa linki yake da shi ba wani bambanci ko da su walakin la ta'lamuna ba ku sani bane kawai amma za ku sani yanzu ku dandana kowa zai ji abin da zai ji wa qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa inna yace wa qala hada wannan haka abin yake haka al'amarin zai kasance wa inna lis-sabina la sharra ma'ad wadanda suka ketare iyaka suka yi abin da suka ga dama su ne suke da mafi munin makoma in an je lakara makoma su mummuna ce ina ne wurin jahannama ya tsauriha wa bisal mihaj wuta jahannama ne za su shiga za su shiga ciki su shiga ko ta ina kai wuta ko ta muna na ake ita ce shimfiɗa inda za a ce a ƙasa ita ce gaba ɗaya kuma sannan a gomin min tajihim wannan mihaj su lahum jahannama su naru jahannama wannan min tajihim ƙasa mihad wa min fawqihim kuma rawai can ƙasa shimfiɗa sama marfi wuta ƙasa wuta sama wuta Allah ka tsare mu hadha falyazuqu aka ce su dandana wannan shine gaskiya abu haka abin da ake faɗin nan haka yake yanzu ga ta nan a dandana hamimun ne wato ruwan zafi ne mai rayatu harara ya kai kololuwa duk inda kake maganan boiling point na zafi ya riga ya wuce nan wannan ruwan rayatu harara ƙarshen zafi kenan wa ghassab sannan kuma bayan nan ga da gwalgwalo ruwan kurji shine ghassab sadi wanda zai zo an jima mutum an ji masa ciwo an jagwalgwala su malam wuri ya kumbura ya yi ruwa har ya fashe da jini da bar da duk sun fito malam ya yi wani tabal yana wani annakiya haka za a ce su gasa su rika ci dole dole mutum ko yana so ko baya so sai ya kurdu wannan ya ci wannan wa akharu min shaklihi sannan kuma ga wani ma iri daban wani kalan azwaj asnaf tamki daban daban ga wancan ga wancan a gama cin wannan a ce saura wannan a gama cin wannan mutum yana ganin ya gama a ce saura wannan a gama cin wannan a ce saura wannan an dinga ci kenan ba mai iri da kala kala ne na wannan wari yadda kake jin wari baka taba jin wari ba wanda zaka ji akwai shi mai daji mai hamami mai gazace a ci kawai hadha fawjun muqtahim muqtahim sannan kuma ma'akum sannan kuma a zo sai wasu jama'an kuma sai a ga an zubo wasu ko an fada a rabka a haɗu gaba ɗaya a rikta cikin wani wuri sai waɗannan sai su ce la marhaba bihim waɗannan allazi ne ba mu maraba da waɗannan wannan babu murnan babu maraba da su innahum salun nar sai su ma wuta za su shiga gaba da hada suna ta kono a hadu tare a ita tafiya jama'a jama'a za a rika haduwa dauko wasu jama'a hada da waɗannan a dauko wasu jama'a da wannan a turo su da karfi shine muktahimun ma ku za a turo su a turka ta musu shiga amma su wasu na ganin cewa ai wurin ya cika wurin ya cika yanzu bai kamata ma a ce a ƙara zubo su ba ce a su ma tare da ku suke dole su shigo da ban kaso su gaba ɗaya su shiga ciki su yi cikin wuta dole su shigo da ƙarfin siyasi ne aka sani ba cikin tafsirin zaga ya ce in an ce musaimun amma kun za a sa su ne su suna ganin wurin ya cika waɗannan na ganin bai isa ba sai a ce a tare da ku suke dole su shigo wurin a tura da tsiya sai sun shigo cikin wurin da ƙarfi za a tura su shiga saboda haka sai su su ma wuta za su shiga tare da ku qalu bal antum la marhaban bikum sai ku ne dai Allah wadaran ku ba ma munnan ma haduwa da ku antum qaddamtumuhu lana suka ce ku kuka gabatar mana wannan abu ku kuka sa mu duk bal wannan abin da muka shiga ku kuka ja mana kai wa bisal qara wuta ta nuna na sai wannan wuri ya nuna na a ce nan ne wurin zama gaba daya ga matsafi ga cinkoso domin wuta masifar da take hade da shi Allah kadai zai ya kasu ga tsananin zafi ga tsananin cinkoso ga wani zai hau kan wani wasu kan wasu wasu kan wasu wasu kan wasu ga ɗan karen zurfi in mutum ya shiga wuta ko kyale ta aka aka ce an daina mai azaba ya fito da kai to wallahi ba zai fitowa ba zai fitowa ba ga dama mutum ya yi jiya ya sha masifa sai da bai zama gawayi to ina zai iya rarrafawa ya fito kuma sannan wurin da zurfin wutan nan mun karanta nan annabi sallallahu alaihi wasallam fa yana zaune aka ce ai aka ji karar wani abu ya fadi bam ya fadi yace kun ji karar da naji suka ce sun ji yace to wani dutse ne aka daukai aka wurga ta cikin wutar jahannama yau shekara 70 kenan sai yau yayi ta tunda aka jefa shi ke wulwulawa yana yin kasa yana wulwulawa yana wulwulawa bai isa cikin wutan nan ba sai yau to auna ka gani shekara saba'in abu na yin kasa bai je ba aka je ba mutum jiki ta ya za a iya fito ko an je ka ta ina mutum zai fita daga wannan wurin to da aka shesa kullum ake so mu dinga adda mu dinga roƙon Allah da safe da rana da mari kai duk sanda mutum ya mur ya samu salari kawai maganan ma ka ce sai da safe ko sai da yamma ta da man mai baccin nan kai ka daina bacci ba na kusa da kai ya halge ka kai ma wannan ne rigar mai mai mai roƙi roƙin nan bacci na gani ba sai da nawai ga sosai nawai ga sosai na ga dubbe bota ba to ka duba irin wannan haka za a yi mu mutanen na sa su Allah ka tsare mu wa qala ta'ala fi ahli an-nar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qala inna mattakhastum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayati ad-dunya ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين إنما اتخذتم من دون الله أوثانا أي kun ɗauki wani wanda ba Allah ba ne gumaka kuka ɗauka su ne abokan bauta kuka da koyon waɗanda kuka yi ta bauta ma kuka ba Allah ta bara ko ta'ala kuka so su kuka sa soyayya a kansu bayan kun san su ba Allah ba ne gumaka ne kuka zo kuna son su tsakanin ku da ku juna wannan su gaya ma waɗannan wannan su gaya ma waɗannan kuka yi ta yin haka a rayuwarku ta duniya an gaya muku ga wanda ya kamata ku bauta ma shi kadai kada ku hada shi da kowa kuka dauki abubuwan bauta waɗanda ba Allah ba kuka sa musu soyayya tsakanin kuka dinga yi thumma yawmal qiyamati sannan yanzu gashi an zo ranar tashin alkiyama in an zo waɗannan da aka bauta ma ba za su yadda cewa an bauta musu ba yakfuru ba'dukum bi ba'd sashi zai kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'dan sashi zai dinga tsine makashi kowa ba maganan gaisuwa ran nan sai tsine mun tsine ma jura wa ma'awakum an-nar gashi makoma ku ita ce wuta Allah ka tsare mu wa malakum min nasirin gashi ba ku da wani mai taimako ba wanda zai taimake ku daga Allah tabaraka wa ta'ala ya ci ajali Allah ka tsare mu daga shiga wuta al-mabhath al-hadi ashar na goma sha ɗaya aksaru ahlil jannati wa aksaru ahlin nar suwane ne mafi yawan ƴan aljanna suwane ne mafi yawan ƴan wuta kuma suwane ne suwane ne za su fi yawa a aljanna suwane ne za su fi yawa cikin wuta Allah ka sa muna cikin masu yawan nan ƴan aljanna domin duk yawan da aka ce za a samu a ƴan aljanna in ban shiga ba baka shiga ba baki shiga ba to yawan nan bai mana amfani ba duk karancin ƴan wuta in an ce ba su ma da yawa idan ya zama ina ciki kana ciki kina ciki wannan ba abu mana amfani ba awwalan aktsaru ahli aljannati mafi yawan yan aljanna su wane ne za su fi yawa a aljanna a dunkulen wanda za su fi yawa a aljanna shine ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam al'umman manzon Allah su ne in an zo aka kasa yan aljanna da yawa mafi yawan yan aljanna to al'umman manzon Allah ya ce sai dai in ba mu shiga ciki ba to yawan nan bai mana amfani ba to na ka fatan da muke yi yawan nan ya zama da yawan kuma muna cikin masu yawan nan muna ciki in an kwako da mu in an tashi an yi nan da mu in an yi nan da mu to yawa yayi mana amfani amma wallahi in haka din ba mu shiga ba ko duk al'umman suka shiga in ni ban shiga ba kai baka shiga ba ke ba shiga shiga ba ba ruwan mu da wannan yawan wannan yawan mu bai mana amfani ba ya fito عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال منذ الله ترادا من سعلا أن سامودك منذ الله قال يقول الله تعالى الله تبارك وتعالى ناشيوا وأن حديث قدسي يكي يا ابن آدم يكي آدم آدم ويقول لبيك وسعديك في شيء أنسى وانك كما إنا نيمن تيمكنك الخير بك غبا يا ورنك يا الله ويقول shi a shi ya adam yake so ce ba ya bin adam ba ya adam shi baban kanshi da za a kira ya adam annabi adam alaihi salatu wassalam shi za a kira fa yaqulu labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadayka fa yaqulu ukhrij bi asannari ka cire waɗanda suke su ne za a tura wuta yan wuta cire su ka cire yan wuta ka bar wanda shine kadai zai je aljanna waɗanda za su wuta duk a ware su su shiga ta wuta qala wa ma ba'thun nas su wane ne waɗannan da za a tura wuta qala yace min kulli alfin tis'atun wa tis'atan wa tis'iko tis'u mi'atin wa tis'atan wa tis'ina yace a cikin kowace dubu daya ka cire mutum ɗari tara da casa'in da tara waɗannan 'yan wuta ne duka guda ɗaya ne ɗan aljanna cikin mutum dubu za a cire mutum ɗari tara da casa'in da tara duk 'yan wuta ne guda ɗaya ne zai je aljanna kun ga lokacin da aka ce za a yi wannan cirewar fa indahu yashrubu saghir a lokacin da aka fara ware wannan ne lokacin yaro karami zai kurkura idan ya ga wannan masifa domin yanzu ko ka kaddara yanzu taron mu nan wurin mu ba mu kai dubu ba amma a ce maka yanzu an zo an kulla kofa aka ce mutum ɗaya ne zai fita sauran duk aka ce su ba ka sani za ka ce sai mutum ɗaya ko zai fita aiko ko hankalinsa ya tashi to wannan mutum dubu ɗaya a ce za a cire mutum ɗari tara da casa'in da tara duk wuta za ka yi mutum ɗaya ne wanda ba zai je wuta ba to sanda aka yi wannan sanarwa a lokacin ne za a yaro zai gurgura amma abin da za ku lura sanarwa ce ta gaba ɗaya tun da annabi adam aka yi mawa da al'umma aka ce gaba ɗaya yanzu ka duk mutum dubu ɗaya to za a cire mutum ɗari tara da casa'in da tara da dubu ta saura ɗaya za a bari shi zai je aljanna a lokacin ne yaro zai gurgura na ka ji wannan sanarwar wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha a lokacin ne duk mai ciki za ta haifi cikin ta saboda tsoro zai sa ko ana maganar saboda tsoron ko a halin idan an ce saboda halin ne za a ce to wannan halin zai sa yaro ya gurgura zai sa mai ciki ta haihu ba dole ya zama kuma zamani wurin a wurin suna nan wurin bane ina fata kuna gane abin da nake son ce bai fito ba ko ai filin kiyama ahwal ne wurare daban-daban ne daga wani step sai wani step kuma ahwal ne firgitin kala-kala ne to wani zai iya ka kaddara shi a kaddara shi ne a ce inda za a ce yara na wurin sai su yi sai su yi kurkura in an ce an riga an wuce wurin da wannan za a an wuce filin farko-farkon kiyama ne in ko dama tun a farko ne dama shi kenan in an zo wurin ne aka ce to yanzu kafin a fara komi ko ko an gama aka ce to yanzu a cire waɗanda suke kan wuta ko a cikin mutum dubu ɗaya abinda za a samu mutum ɗaya ne ɗan aljanna duk ɗari tara da sa'in da tara ƴan wuta ne to zai wannan tunanin wannan ranan wannan tsoron zai sa yaro ƙarami ya wurwura mai ciki ta haihu wa taran nasa sukaran kaga mutane kamar sun bugu da giya wa ma hum bi sukara ba buguwa suka yi ba kamar yadda dai qur'ani ya magana يا أيها, يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد حكى ذا سجنين سوراك ونرانا مي سنلين شي ذات جمتاني كما سبوا وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد azaba Allah ce mai tsanani fashtadda zalika al-yawma an zalika ay alayhi wannan abu sai yayi tsanani aka ji wannan abu sahabbai suka ce kai to ba za mu shiga aljanna nan ba kenan qalu ya rasulullah wa ayyuna zalika al-wahid to wane ne cikin wannan ɗayan kau wane ne ɗayan ai mu ma gano wannan da ke za a sha kawai waye ɗayan a cikin mu to nan ne annabi ya buɗa mu ma mu ɗan ji sanyi sanyi قال أبشروا فإن منكم رجلا أي فإن منكم رجلا ومن يأجوج وماجوج ألف yace a cikinku mutum ɗaya ne za a iya samu wanda zai tafi wutar ko a samu mutum ɗayan da zai tafi aljanna amma sauran da za su tafi wutanta duka daga cikin ya juju wa majuju ne ya juju wa majuju ɗan wuta ne mafi aksarin su ɗan wuta ne sai za ake tsoron kada ma mu same su don masifar su bala'i ce kuma su ma 'yan adam ne su ma 'yan adam ne halittar mu ne kala daban-daban amma ya juju wa ma juju su ma zuri'a ce daga cikin zuri'a annabi adam mun karanta cikin wancan littafin rilatul khulud akai bayanin yadda suke da inda suke zaune da abin nan su da yadda suke aka tare su saboda haka su ne mafi yawa sun makala wallazi nafsi biyade sannan annabi ya ce ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa inni la arju an takunu rubu'a ahlil janna yace wallahi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ina fata in an kasa duk al'ummar duniya to ku al'umma ta ku zama ku ne ɗaya bisa hudun yan aljanna ce a malam da sabai suka ji haka ai malamu ma dole mu ji daɗi fa kabbarna sai muka yi kabbara malam saboda daɗi fa qala arju an takunu thuluth ahli aljanna yace kai ba nan ba ma fata nake in an kasa ɗan aljanna kashi uku ya zama ku ne kashi thuluthi ba rubuci ba ma yanzu ba an ƙara yawa ba fakabbarna sai muka ƙara kabbara in ji mai ba da labari faƙala arju an takunu nisfa ahalil janna kai ina fatan ma in an raba yan aljanna gaba daya al'umma ta su ne rabi sauran al'ummomi suke da rabi a raba kaga ai abu ya karu amma fa ina gaya mana wallahi da rabi da farkon rubu'in da sulusin da nisfin duk in ba na ciki ba ka ciki ba ki ciki wallahi kaman ba ki gaba ne yawan nan zai mana amfani ne in muna ciki ya fito fa kabbarna sai muka yi kabbara yace fa qala ma antum fil nas illa ka sha'rati sauda ay fi jildi thawrin abyad aw ka sha'rati bayda fi jildi thawrin aswad yace kai in an kwatanta ku a cikin al'umma in an kwatanta sauran al'umma da ku ba ce kaman za su zama kaman bakin gashi ne a cikin farin sa ku ku ne waɗannan ai kaga yawan ya kaga yawan in an kwatanta wannan ko ko a ce sa ne baki sai ga farin gashi a ciki to an kwatanta yawan mu a irin waɗancan al'umma sun fi mu yawa sosai ne ba kusa ba to amma a 'yan aljanna kuma mu zama mu ne muka fi yawa babu da yawa an kwatanta mu da sauran al'ummomi kaman bakin gashi ne a farin sa ko ko kaman bakin farin gashi ne a cikin baki in yawan waɗancan za ku kanta yawan al'ummomin da suka wuce da mu a yawan mu to amma aka zo wajen magana in yawa na gaba ɗaya kenan to amma aka zo wajen wanda suka shiga aljanna kuma annabi yana fata ma mu zama rabi mu zama rabin waɗancan sauran al'umma wanda suka shiga ba a kwatanta yawan al'ummomin ba a yawan wanda suka shiga aljanna ina fata an gane a yawa sun fi mu yawa ne ya ba kusa ba mu ne al'ummar ƙarshe in a yawa ne amma in an je wajen shiga aljanna kuma to aka ɗaya yan aljanna aka ware al'umma manzo Allah ya suka biyo aljanna Allah ya sa mu nafi ya fito wannan an yi magana kitna sai sai daga nan nan ba na biyu sai alfukara sai fakirai fakirai wanda suka yarda da abin nan wani ko shi fakirin ne wuri biyu fakiri anan fakiri a can domin wani shi fakirin ne a nan kuma bai yarda da matsayinsa na fakirin ba ya gaji fakiri kuma bai bai bauta ba saboda haka sai ma dalilin fakirancin sai yake yin abin da ya kamata yi na magana ce shi fakiri ne duk an yi magana yake yin komi na zo azumi baya sallah baya komi baya abin nan ya zama sa yin sallah a jabbi yake yin komi an magana ce talauci ne yana jin haushi ma da aka mai da shi talaka ke sa ba yake fito na fito shi ma to kaga wannan fakiri fakiri biyu kasirar duniya wal akhirah عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة نالك الجنة النبي يكي بعد الأبار يتي فرعيت أكثر أهلها الفقراء سينا ما في يوم وانك يجي فكيرين واطلعت في النار نالك وتكما فرعيت أكثر أهلها النساء daga mafi yawa waɗanda suke ciki su mata ne mata sun shiga wutar da yawa ta dalilai kaza da yawa da aka faɗi mana an faɗi dalilai da yawa kamar yadda yana nan gaba ko da aka mafi yawa yan aljanna fakirai mata su ko sun karkace da yawa ta dalilin abubuwa na duniya wannan shine to na uku shine annisa mata to za ka ga maganar kamar ta ci karo ba karo ta ci ba can an ce su ne yan wuta da yawa nan an dunkule wanda suka shiga wuta za a ce mata za su shiga wuta da yawa to amma aka zo aljanna kuma aka dunkule ita kuma aljanna suwa suka fi yawa a ciki mata ne suka fi yawa ya kwatanta da maza da matan da ke aljannan ke ne ya dan fito in baka gane ba kace ba gane ba kada sai ka wannan kaje kai kwaba kace ni nace abinda ake nufi mata wanda suka yi tawaye za su shiga wuta da yawa na al'umma annabi amma aka je aljanna generally aka ce maza yan aljanna su fito mata yan aljanna su fito matan da ke cikin aljanna sun fi mazan da ke cikin aljanna yawa me yasa saboda namiji ɗaya yana da da yawa wasu kuma an yi su horon in a ciki suke dawa to dole mata su fi yawa a ciki saboda shi namiji ɗaya yana da saba'in da wani abu to in ka zo wannan da nashi da saba'in wannan nashi da saba'in wannan da saba'in kuka kai ku dubu kuwa na da saba'in to mata nawa ne a ciki to shi ne abin da nake so ko a gane wala zaji kana da saba'in da biyu to ya ka gani wala zaji ta aka yi ɗan aljanna idan ya shiga aljanna su matan sun yi tsari ko ko Allah ya tsara da wanda za ta karbi mutum sanda zai shigo akwai wanda ita ce za ta karbe ka in ka shigo to in ta karbe ka ta shigo ta rike ka kuka rike wuya haka kuka tsu to wannan rike wuyan da kuka yi sai kun cinye shekarun ku da shekarar ka ta duniya kafin ka ce kwabo ta kare in ka yi sittin ko saba'in kuka yi tsu din nan ba za ku saki juna ba sai shekarun sun kare sai ka ga shekarun da kai duniya a sha sun kare yanzu yanzu ka ce ashe wannan wurin ba wannan yanzu abin da haka yake na tsada wata lokaci shi na a wancan wurin haka ake yi annisa'u aktsaru ahli aljannati shine aka ce mata sun suka fi yawa cikin aljanna bi ibafatil huril ain ila nisa'i dunya fil janna kun ne aka hada hurul ain da kuma matan da suke abin nan matan duniya su kuma kwatanta ga hurul ain ila nisa'i dunya fil janna da kuma aka hada da matan da suke su kuma nan sun zo duniya aljanna amma nisa'ud dunya fa hunna aqallu ahli aljanna su matan duniya wanda suka zo duniya su ne karanci a aljanna saboda yawa suna yan wuta to wanda aka yi a can aljanna su kuma suna da yawa to shi yasa sai su fi yawa saboda nan da yawa wasu an kwace su an kai wuta to an kwatanta waɗanda suka zo duniya su da yawa yan wuta ne suna wuta to waɗanda aka yi da can a cikin hurul in kuma saboda an tana da to mutum na da mata ko yana da mata nawa wasu na sa wasu suna wuta to in sai sai an ba shi wasu ina mata an gane ba fata ake ba ba a fata wata ta shiga wuta amma hanyar da za ta kai mutane wuta shine masifa to da haka za ka gani abubuwa za ka gani kala kala malam in ka gani ni dai na rasa ma yanda za a yi karatun nan ya wani aiki saboda matan nan mafi yawancin su duk karatun da ake masa hayin su ba su boka ba idan zaka je gidan boka kullun su ne suna layi da boka ya zo bako za ka gan suna ta rigirge wurin nan duk karatun da za a yi masu su daidai na zuwa wurin boka ni dai na rasa wannan masifa ko dai saboda an tabbatar da su ne wasu sun shiga wutan ne sai sa oho ran wani program na gani wata mata ita malama ce ita da kanta take cewa kai da ita na jin abin da ake cewa mata za su yi abin nan sai ta ba ta mamaki sai da ta shiga cikin wannan abin ta ga yanzu ga yanan zahiri malam yake aukuwa ta kawo misalai da yawa ta kawo wanda na ji dai wanda na tsaya na ji tun daga farko har ta gama ta ce wata mata wata yarinya ce za a yi mata aure mamanta ta mutu aka zo za a yi mata aure yanzu Allah ya azurta ta da miji baban ya zo zai mata hidiman da za a yi mata aure yana sai wata kayayyakin da za a kai ta da shi sai ita wannan matar tun da ba ta ta yi ta ba ta ce wai wannan hidima da yake ta yi haka har sai kudin ya kare ne ta ce a'a zai kare ba Allah ya bamu Allah ne ke badawa kuma ita ma rabanta ne abinda Allah ya sa ta samu zai ta ce wannan hidiman yayi yawa ta ce iya ta ce fa ta ce ita ko iya ta ce ita kadai ce sai ta sai ka kwace komi ka bata ya ce a kyale shi iya abin da zai yi mata ya bada ya shi bata kyale ba shi ne kawai ta tafi wurin boka sami naka dama ta saba zuwa san sami naka ta je ta aje motar sai ita da kawarta suka tafi cikin daji ina jin ko awa ɗaya da rabi aka wannan wani aka aka dai sai an mun kullun tafi kwanan su uku a wurin mai mashin ya kai mai mashin ke kai ta eh kaji yawwa barakallahu fi ta Allah ya sa ni kadai na ji ba mai mashin kadai da ya kai su wurin dubu talatin aka ba shi inda ya kai su wurin bokar sun kumburmin daji sala baka ungurmin daji ne mashin kadai dubu talatin aka biya shi kudin kai ina ruwan su da wannan kidnappers sun suna so su kidnapping wata ai ga nan kidnappers da wadannan suka je cikin dajin nan suka samu bokan nan ta gaya mai ta ce ga abin da ta zo ya ce kina son a yi irin wancan aikin ne ko sabo ya ce ta ce irin wancan ashe ita dama uwar yarinyar nan ta kawo ta aka kashe ita uwar yarinyar da ta za a yi ma'aure yanzu ita wannan ita ta kai ta can sai ce abu ne mai sauki kawai sai kamfato ruwa kawai cikin cikin abin nan ba ita ba mai abokiyar zuwa malam suna leƙa ruwan nan sai ga yarinyar nan kwanta sai ga yarinyar na cikin ruwa ya ɗauko ya ce mata dama irin yadda aka yi wancan za a yi kawai ya ɗauko kaya ba ta ya ce ga ciki ya buta karba da wani magani ko ta ce to ga ciki kamar yadda kika yi wancan ta an shukan nan ta taka cikin ruwan nan cikin nan sai ta gaji sai ita ba kuwa ta ga jini ya taso ita ai ta saba ita ta fara karma ita ba kuwa da aka kai ita abokin rikiya ta fara karma ita to ke kuma me za a yi miki tace a'a ne zuwa ne in ga wurin saboda ni ma zan kawo na kyakkyakin ita ta kin zo an gama ta ce da suka dawo sai da suka tara ana zaman makokin yarinyar nan ta musu an gama sannan ana zaman makoki an gama to auna ka ga irin wannan a ce ma musulmai su ke wannan to yanzu wanda ya dalilin kashe wani har irin wannan aka tafi cikin wannan kumburmin daji yanzu kana ganin in ya je dajin nan duk shi bokan in abin da ya gana ma yace zai yi da su lafiya a'a wasu ba dama sai an yi wani abin da su fa ake hada ba abin da za a hada din kuma har yanzu zuwa ake to kuma wancan abin nan ba ba kwanaki shi ma haka aka je wajen wani bokan ba shi ma ana ma hira da shi ta waya ana gaya masa yana faɗin yadda za a yi ana ta wai wata ana jin ta bashi ita kuma tana ta ita so take a batar da su wannan bashin ba za ta biya ba so take yi kawai inda sai ta biya bashin nan kawai a batar da su ma ya ce ba komi ki koma ba ta ma ita ta tambaye ki ba to kuma ba nan kuna gani ba a wata jiha aka kama wani tsoho shi ma gashi nan haka nuna ya sa wani yaro ya je kwakwalo mai idanun kan jariri ya kawo mai shi ma zai hana mai wani magani zai abun nan ba kullum ba wannan abu sannan mu daina cewa rika ta ba mu san abin da muka yi ba abin da muka yi bai da iyaka sai dai mu ta tura kawai to auna bokayen nan suna nan suna aikin nan nasu malam za ka je in ka tashi ka tafi wurin su ka kira mutum ka ce ga abin da kake so sai kawai ka ga sun nuno ma shi a kwariya a koko dama za ga da koko da zane-zane ciki da rubuce-rubuce shi kenan wannan kokon da an ce ka za su kira su zan kai gaishe a bullo ta cikin wurin su kashe musulmi mutane abin nan ma duk shekanun aljanu ne kuma ke ba su wannan irin abu Allah ka tsare mu to da haka wannan karatun za a yi a yi a yi a karanta dai mata dai to su ma kuma mazan fa bayan da ina da labarin a kasuwa kawai zaka ga wani da ya fara tsagawa ya fara tsagawa in suka kulla shi da wani sai dai kawai a ce ya tafi garin su a ce garin su nan ba ba gida ba garin su ba kawai su bai tafi ba ai ta kwana biyu bai bude shago ba kwana uku bai bude shago ba wata ɗaya bai bude shago ba ana tambaya ma na ta ya tafi garin su a ya tafi garin su nan can garin an je an yi wani kulumboto an yi kulumboto ko an kaɗa shi ko baya mutu gaba ɗaya shi ke nan saboda kawai mutane suna son abin duniya ba a yadda kowa da arzikinsa ba ba a yadda kowa da kasan shi ba ba a yadda kowa da rabon shi ba wannan shi ya tsare ma wani sau da kawai sai ce ya tafi garin to da dai fa ake wannan abin yanzu kuma ina ce ana karatu ana gane cewa ya kamata mutane su bar shirka su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala in ka samu Allah ne baka samu ba Allah ne bai baka ba kuma ba ta aka ya hana ka ba kwata kwata ka iya samu yau baka samu gobe ba wata rana kuma na wata kila ma abin da ke gaba kai kanka sai ka rika mamakin ma yanda ma kake kallon abubuwa yanzu da wata rana amma shedan sai ya zuga mutane ba a dogara ga Allah ba tabaraka wa ta'ala to shine saboda haka waɗannan su ne aka ce ga sunan وفي صحيح مسلم أن أن أن ابن علي wato qala akhbarana ayyub an muhammad qala ay imma tafakharu wa imma tadhakaru ko dai ku yi ku alfari ko ku tuno ku yi kaza ar-rijalu fil jannati aktharu am nisa su suna tsayawa ne suna ko dai suna alfari ko suna wa suna ta mu dai maza mu muka fi alkoko a a muzakara suke suna tunawa suna cewa ar-rijalu fil jannati aktharu am nisa suna tambayar duniya ne ko karatu suke ko kuma abin nan wai maza ne suka fi yawa aljanna ko mata فقال أبو هريرة رضي الله عنه ألم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم النبي بيجاء من بجوا إن أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر ai walladina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyyin fis samai ida'atan li kulli imri'in minhum zawjatan isnatan ba an gaya mana ba ba a gaya mana ba cewa annabi ya ce farkon tawagar da za su shiga aljanna za su shiga ne akan haske irin na farin wata lailatul badr lokacin da ya zama sha uku sha hudu sha biyar والذين يلونهم ودن دake biye da su su kuma za su zo kamar ala ashaddi kawkabin durriyin fis samai ba'atan kamar mafi tsananin tauraro wanda yake haske a cikin sama kaga ba sai wancan ba kenan sai aka ce li kulli mri'in minhum zawjatan ithnani ko zawjatan ithnatani kowane yana da mata guda biyu wanda za a baki wanda za su zo tare yura muqsuqiha min wara'il lahm ana ganin asalin suran bargonta daga bayan naman ta saboda kyau saboda Allah yadda jikin ta yake da kyau wama fil jannati azab kuma gashi a cikin aljanna fa babu gauro to a sai kaga mata sun fi yawa shi da abin da ake so a gane wanda za su yi cikin aljannan da su tunda ba gauro kuma kowa ba ɗaya gare ba don aka hada duka koda biyu ne aka je ai kaga mata sun fi yawa a cikin aljanna ko to balle kuma daga cikin hadda masu kari wato shahada saba'in da biyu dan kaga wannan sun ya nuna mata sun fi yawa a aljanna in an dunkule in an dunkule yawan waɗanda ke cikin aljanna mata sun fi yawa ya fito saniyan aksaru ahli nari sai wanda suka fi yawa cikin wuta su kuma Allah ka sa ba mu ciki Allah ka kare mu daga shiga wuta wanda suka fi yawa a cikin wuta nan ba ta ɗaya su ne ya ajuju wa majuju su suka fi yawa tunda kun ga wancan lissafin su ne aka ce su ne masu yawan nan ya ajuju wa majuju su suka fi yawa cikin wuta Allah ka tsare mu li hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu saboda hadisin na abu sa'id al-khudri yace anna Allah yunadi adam an yakhruja bi asan nari wato Allah zai sa annabi adam ya cire bi asan nari wannan wanda suke zai rasa su wuta min kulli alfin wato sittu mi'atin wa tis'atan wa tis'ina cikin kowane tisku mi'atin ne yake son ta alfo tisku mi'atin wa tis'atan wa tis'ina kowane dubu za a cire mutum ɗari tara da tasa'in da tara ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته أن من أمته واحد sai annabi ya ce to cikin al'ummar sa cikin wannan yawan mutum ɗaya ne kawai wa yajuju wa majuju alfun su ko yajuju wa majuju su ne dubu a kaga ya nuna abun nan ne ya nuna su ne za su shiga wuta da yawa ya fito ko fa Allah dai ya saba mu cikin an wuta wannan abun nan ba wancan da muka karanta na nan ban shi a cikin hadil arwah ne ko a na farko can hadil arwah ibn al-qayyim wannan shi kuma shi ne kawo na biyu shi kuma hadisi ne wannan fitar da tafridi ne a na biyu annisha daga nan kuma sai mata kai mata fa yau abun ba daɗi sai dai kawai mutum mai ta'adda Allah ya saba mu ciki dukan mu ba mu bane cikin ya zama ba mu bane aktaru ahli nari annisha mafi yawa daga cikin kan wuta to mata ne mata su suka fi yawa wuta Allah ka saba mu ciki da hadisi Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال annabi ya ce ya ma'asharar nisa ya ce ya ku jama'an mata ya ce tasaddaqna ya ce ku rika yin sadakoki ya ku mata ku rika yin sadakoki wa kathirna al-istighfar ku yawaita istighfar to gaskiya wannan ma ni yana da wata latsafa ina ganin shi yasa ma gara yanzu mu zo mu ƙara sa wa mata littafin azkar saboda ni dama na ga mata sun fi sha'awar littattafan addu'o'i amma matsalar su ba addu'o'in dan kasu shiga wuta bane su addu'o'in da suke ta nema ai ta ba su addu'o'in ai ta ba su addu'o'in suna da son addu'a suna da son littafin addu'o'i suna da son littafin addu'o'i amma wallahi mafi yawanci abin da yake damun su duniya ce abin da ya dame su a duniya ne suke so su ma da a ce suna son littafi ne wanda zai sa dan su yawaita istighfari dan kar su shiga wuta kaga da abin yayi kyau saboda haka shi yasa muke karanta alwabil sayyid ni dai ban san wani littafi da ya wuce shi ba wajen jawo hankali akan yawaita wannan azkar da istighfari da mutane za su yi wanda mutum zai samu ya samu saboda dalilin sai tsira sai dai kuma azkar na imamu nawawi shi ma kan abubuwa da yawa amma yadda ibnu qayyim ya koma ya yi aiki cikin waɗannan abubuwan nan a ta wurin kana karanta azkar wani lokaci zai kawo ne azkar na yin kaza azkar amma ibnu qayyim sai ya shiga ciki ya tono wasu sirrori da zai ƙara bada a cikin wabil sayyid da hizbul muslim da sauran waɗannan waɗannan da su cirowa aka daga nan wurin dan kawai a nuna mutum sahihan azkarin da zai rika yi amma yawancin fa'idojin da za ka karanta ka ji me yasa za ka yi me yasa dalilansu sai da aka shiga can aka samu shi yasa ran nan na nuna masa na ce masu yanzu muna wabil sayyid to mun je kusan an gama duka abubuwan mahimman tasiri amfani da yin istighfari da ware ne sai da ya kawo dalilai dalilai dalilai har wajen guda saba'in da takwas ko saba'in da bakwai a wani wurin wani ya ce namban an saba wani ya ce namba saba'in da takwas ne wani wuri ya ce namba saba'in da bakwai a wata ruwaya akan amfanin yawan yin istighfari da yawan waɗannan tasbihar to yanzu sai aka shiga cikin littafin yace al-fasl al-awwal azkar na tarafai layl da tarafai nahar ya waro yace da yawa mutane ma suna rikici ba su ma san lokacin da aka ce in an ce ayi azkar da sabah ko an ce na mata to mutane na rikici kan abun nan ne yace to in an ce abkar sa'a ne afal yamma dan haka yace lokacin da za a yi azkar na safe shine daga lokacin sallah asuba zuwa guduwar rana lokacin da za a askar na yamma daga bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana to shine askar na mata na yamma dan shine afal shine ya koyi ta bayyana wa yace to nan ne za a samu a cikin nan daga bayan la'asar kafin rana ta fadi ya zama ka cusa waɗannan abubuwa bayan da asuba tun daga lokacin da alfijir zai hudo kafin ya hudo ma ka tashi ka fara abin da za ka yi daga lokacin da ka yi sallar asuba zuwa lokacin hudowar rana lokacin nan shine lokaci mai tsada wanda ake so mutum ya zama yayi wani abu a ciki to mu kuma sai zama lokacin da muka fi jin dadin bacci kenan da yamma hada hada babban abun nan ma masifa yau matasa saboda matasa yanzu idan yamma ta yi sai su kai ya malam su filin kwallo in ka je filin yanzu wai a ce har wani wai wai competition December competition ka dubo musulmi ina ruwanka da December December ba sunan gunki ne amma wai musulmi su ne suke shirya wai December competition saboda haka yanzu in yamma ta duk unguwannin nan in ka tafi nan wajen filin idi in yamma ta karfe biyar ka ga matasa in ka wuce kawo wajen dialect dialect ita ce bata komi dialect wannan makarantar nan in ka ga cunkoson jama'an da ke wurin nan malam sai ga kamar ragan garin ne suka zo wurin ranar suna kwallo sai magariba ta yi wasu ma ba sa samun sallar magariba dan wani aka gama aka bar wurin kafin a watsi ya koma ya wawanke ciki a yi sallar magariba sai dai hada ta da bishiyar kuma kullum mutuwa ta samu mutum ba kuma matasa su ne kawai kilan wata rana waɗannan to naka da la'asar ba amfani ba wani abu da la'asar babu to kuma duk a cikin la'asar din nan kuma ba kamar ranar juma'a ranar juma'a so ake inda hali mutum duk jagojagon da zai yi ya zama na malam kafin rana ta faɗi kana cikin masallaci ana makarantar littafi da fa'idar da ke cikin kana cikin masa saboda wannan awan nan sa'an nan da aka ce ana karban du'a'i duk abin da ka roƙa ciki za ka samu an yi ittifaqi inda malamai suka yi ittifaqi tana nan daga bayan sallar la'asar zuwa lokacin faduwar rana a ranar juma'a nan bayan sallar la'asar take ba lokacin da liman yake ya zauna kan mimbari ba lokacin abin nan ba inda dai aka yi ittifaqin ta daga bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana to Allah shi mana gaba saboda haka aka ce mata su yawaita sadaka abu na biyu wa aksirna al-istighfar ku yawaita istighfari mata karanci ga wannan da makaranta ko yanzu in kin je gida zaki kwanta kina zuwa astaghfirullah al-azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سو أكو jiya ma sai da muka mai mai tashi anan daga cikin inda aka ce mutum ya askar lokacin da zai kwanta jiya da muka in babanta ba in wancan aka ce daga cikin inda ake so amakin wa aznan da ake so ana so a istighfari ciki a yi a ambaci kalmar shahada a wannan lokacin da mutum ya zo zai kwanta ya ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi har waye jiya ta dan bambanta ma da ta baya domin ta jiya aka ce za a gafarta bai zunuban shi ko da sun kai yawan kumfan teku za a gafarta mai zunuban nan ko da sun kai yawan ganyen itatuwa ko sannan aka ce ko da sun kai wani yashi tarin yashi da abin nan sannan aka ce ko da sun kai yawan ba yawan mutane ba jiya lumfashi aka ce na mutane to auna ka gani ayyam aka ce ayyam ba lumfashi ba ayyam ayyam na mutane ayyamu duniya wannan da za ka yi ko da sun kai yawan mutanen duniya to yanzu wannan sai aka ce ko da sun kai yawan ayyamu duniya to ayyamu duniya ba Allah kadai san ya kasu ba ko da yake suna yawan mutane Allah kadai san yawan amma a ce za a gafarta wa mutum zunuban shi ko da sun kai yawan ayyamu duniya kai mala abun nan bai kamata a isa kusa da shi amince ba ba yi ba kuma minti nawa sakon nawa ne sakon uku ne أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سكننا ka ƙara maimaitawa duka cikin minti dai za gaba wata ta gani in ka ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi safan lokaci ka ƙara maimaitawa safan lokaci ka ƙara maimaitawa safan lokaci ka gaba so uku aka ce ce maimaita so uku sadda ya zo kwanciya in kuma ka gaji duk ka ji komai ya lalace ka ce bismillahir rahmanir rahim ka karanta fatiha gaba daya kai shiru daga nan ba shi kenan ba ko ka rika matattanzawa radda zaka iya hadawa da yawa hada radda ka gaji ka fara jin da karma ka kawo wurin kwanciyar sai ka samu wanda ya fi gajarta kai shine amfanin suna da yawa kuma kwakwalwa ita ma wani abu ce in Allah bai so da sai abu ba wata ran kana ka iya abu sai ka nemo shi ka ji bai samu ba sai ka sake ka samu wanda kai ka samu ka saba to haka shine nan fa inni ra'aytu kunna annabi yace saboda ni fa na ganku aksara ahli an-nar ku ne mafi yawan yan wuta fa qalat imra'atun minhunna shagala aka ce wata mata daga tashi irin mai karfin halin nan wanda take da himma sosai sai ta tashi sai magana ta ce wa malana ya rasulullah aksaru ahli an-nar me yasa mu ne muka fi yawa a cikin wuta me yasa mu ne muka fi yawa a cikin wutan nan qala tukfirna al-la'na yace saboda kuna yawaita la'anta kuna zagi kuna fadin abubuwa waɗanda ba su da kyau wa takfurna al'ashira kuma kuna mai abokin zaman ku tawaye ai muku ai muku ai muku ai muku ai muku wata rana ku ce ba kuma san an yi ba wannan tawayen ni'ima kufurun ni'ima kuke ma abokin zama abokin zaman ku ya kyautata muku ya kyautata muku ya kyautata muku amma radda babu abu daya to shi wannan abun ɗayan shine matsala kuma duk mai ita ya sani sai dai in masu wanda watakila akwai waliyai masu waliyai a waka waka je ka zo wata duk abinda za ka zo ta duwa ta gaba guda daya ta da sai babban kaza ba kawai sauran ba gode ba ta gode ba babu babu komi kawai ka sa kamar yadda aka gaya mana in azumi ya zo in ka tashi za ka yi saye saye za ka yi hidima ko in sallah ta zo za ka yi hidima ko mai tashin farko ka sa a ranka Allah ina yin waɗannan hidimomi ina so ka bani lada kakka yi saboda su in dai saboda su zaka yi to zaka yi asara ne dan nan baka ji dadin su ba su din ba su ce kai ba kuma wurin Allah ba ka samu komai ba to ba masifa goma da ashirin ba amma ka wallafa ma ranka dama so kake Allah ya baka lada kawai ba su ba ka huta to haka suke to kun ji kuma ita la'anan nan su ma kowa ba ko kai su ma ko su ma abun nan har dabba fa in aka zage ta ta lalace balle da mun karanta nan ana tafiya da wata mata tana kan abun hawan ta yi mata ba daidai ba ta tsulane annabi ya ce ba za mu yi tafiya da la'anannan dabba ba mu ba za mu tafiya ba wani shi ma an ruwaito din haka ya yi ne ma abun hawan shi annabi ya ce ko dai ka sauka ka kyale shi ko kuma kai ma ka koma kai da shi ba za mu yi tafiya da la'anannan dabba ba da aka tsine ma mai ba da labarin ya ce haka mai dabban nan ya sauke kayan shi daga kan rakumin nan yana gani suna gani aka saki rakumin nan ya bi daji ya cikin daji ya ta tafiya ba wanda ya taɓa rakumin nan har ya ɓace saboda an riga an tsine mai to balle an tsine ma ɗa ko an tsine ma wani abu na cikin gida ko an tsine ma wani abu mun karanta in ka tashi tafiya yau ko zuwa kai za ku shiga motar mutum kaji ya tsaye sai to zo ku shiga wannan tsiren na akwalatawa to kaka shiga ka tsine mata akwala ka shiga zinan nan kaka shiga an zagi abun hawa ka daina zagin abun hawan da Allah ya baka ko ya yake ka gode wa Allah kakkalance shi ka taba shi ka ce barakallahu lana fika au fi hada kai ka hau abunka kai ta kokari Allah ya ma abun nan albarka masha Allah wannan hada min fadli rabbi kai ta godiya wannan shine abin da ake so amma la'anta abin hawa shi kanshi illa ce dan waɗancan abin hawa ne aka la'anta ba mu da waɗancan yanzu sai na yanzu to na yanzu nan ka daina la'anta abin hawanka in kuma ka zo hawan na wani ka ji ya la'ane ka kawo ya fito وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة نالك الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء سينا جمع في يوم ودن دكيتكي تلقاواني وطلعت في النار نالك أو تكما فرأيت أكثر أهلها النساء نجمع في يوم ودن دكيتكي ما تاني فالله كتابة مسكين سنفرق السنة إن كان نستفيد هذا نعم Allah kare mu daga shiga wuta Allah saba mu daga cikin an wuta don sarkin sunayensa waɗannan fitintunu da muke ta fama da su Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fi mu sanin hikimar da ke ciki muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita daga waɗannan fitintunu abubuwan musibu ga sunan dai muna ta gani Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita kuma kuma yadda ake ta kira yan uwa mu rika damuwa da abin da sauran yan uwa musulmi suke da shi waɗannan yara da aka kame a jahohi da yawa daban-daban musamman wanda aka yi kwanan nan aka nuna muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da su daga cikin wannan Allah ta kada a tozarta su kada a wulakanta su Allah ya kubutar da su salin lami lafiya da sarkin sunayensa Allah ya ba su mafita kuma Allah ya kare mu daga waɗannan fitintunu da sarkin sunayensa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحفظ أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة ائتنا وتوفنا عن راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون